وسلام على المرسلين وعلى آله المرسلين وعلى أولاد المرسلين وعلى أصحاب المرسلين ورحمة الله تعالى وبركاته فقد ذكر لنا وجوبنا في سابقنا المرسلين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الظالمين بسببه مع وليه الإمام المحمود آل محمد عليه السلام وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله عليك إخلاص حسين ولم مجلس من الدور المهم والله الحمد لله الحمد لله وأنا irin waɗannan majalisa masu matuƙar muhimmanci a gare amma kamar da suka sanar da jiya cewa da su tafiya kuma za a ci gaba da wannan karatuka ta abin da ya suka na makwai da jiya da wata tafiya da wata yi sallama suka ce wani akwai wani abu da zai zai yau to ni ban ma sanin menene ba haka akan dibuka dari Yesusku juga akan diulang dan insyaallah kamar da aka saba da za mu dan tunatar da junan mu abin da ya sauƙaƙa inda kowa ko wani ma wani abin ma wata da da ya zo shi da ya dace ko da dai abin da muka saba ne da bakin su ma da muka maimaita to Allah ya ji hakan dai muhimmancin abin shi ne a kowanan da ci gaba da raya wanda ke karanta da mu na waɗannan nasarori insha Allah. To insha Allah za mu ɗan karanta wani abu da aka da shi wani littafi da ke magana da akan ita wa Karbala amma da yake da kuma alhamdulillah kuma da murna da suke karfafa mu shi ne mu fahimci manufa dalilin da ya sa muke abubuwa da nan ya sa ake wadannan majalis wato dai fahimtar da mu gwagwarmayin mu sai da na isa ba a ɗauke shi a matsayin wata al'ada wanda aka gada zuwa yin majalis ne da yanzu ba da kawai ya tashi shi ke nan ba tare da fahimtar hakikalin mene ne manufa me ake so a cimma mene ne a ɗaga to idan muka lura kullum abin da su mana suke jawo hankulan mu ke nan mu fahimci hakikalin hakan to insha Allah a dai yana da shi wannan wannan littafi ya ɗan dunkula a fahimci ya ɗan kawo su ba ko guda biyu farko yake yaya za ka wani iri ka zama ainihin abokin ba na imam hussein alayhi salam kai ba ta tuba fi kalli hussein alayhi salam sannan kuma ba da yabi ya kawo magana a kan yasa muke wannan juyayi kuma muke maimaita kullum shekara idan muka fahimci harafin waɗannan abubuwan wannan guda biyu na na sa a kuka gaba an sani ila ya gaba da juna ta gaba ne to shi ne ya kamata da wani da kara mu manta da wani markatar da yake cewa manne na ayar da ta yi kuna al-husai ma'a a cikin mako wanda ba a sani da musaini yana tare da shi cikin al'umma akwai musulmi da zai zama musaini ba ya tare da shi من منا لا يرغب في ان يكون حسين الى جانبه أجيب معقول لا يسعد لنا حسين أنا تعيش يا تعيش من منا لا يرغب في أن يكون يوم القيامة في صف الحسين الطويل ومن ومن أجيب ولا لا يسعد كسر على القيامة يا أجيب صف الإمام حسين عليه السلام الذي ظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله ولا زي شكتك الا نعم العرش على ان بابا مسؤول bisa iji bayan da cewa ainihin hussein ya ce mai yin alhassan hussein sai da shababu da hajjari bisa da aka cewa su ne shugabannin samani samani ya yan aljanna to ba ne ya wanda bai sai ya zama ainihin imam hussein ne ya zama jagora sanayi sa ya yi wannan tambayoyi ne domin jawo hankulan mutane wannan ba ko ɗan shi a ba ko wani musulmi ai wannan abin da aka mutu tunanin da shi kamar ya kawo da yake to idan haka ne yake cewa idza kunna jami'an min man yarzu ilahi idan duka mu da kai abin da muke so muna zama mu zama muna tare da imam musa imam musa da kasance tare da mu mu zama muna cikin inuwarsa a ranar kiyama mu zama da ainihin shi ne shugabanmu a cikin aljanna idza kunna jami'an nazara al shawqa ilay idan kuma dukkan mun kasance ainihin muna shauki zuwa gare shi idza kunna jami'an natabassaru alaman min alladhina hazaru idan kuma dukkan muna jin raɗaɗi muna jin zafi na waɗanda suka tabar da shi ma'ana waɗanda ainihin suka tabar da shi a malalan nazara suka ainihin kashe ɗau ƴaƴansa da sahabbansa suka kashe wa'anu suka ɗabi waɗanda ba suka haƙince shi irin waɗanda suka rurguda suka karbi suka gayyace shi kuma suka zo suka jigar masa baya idan lalle muna jin tsarin wannan wala ta banna law kunna ma'ahu nuharibin da alai kuma muke fatan da mun kasance tare da shi to da tabbas mu ma mun yi yaƙi tare da shi na ba mu zama irin waɗanda suka taɓar da shi ba irin waɗanda suka halince shi da sauransu da sauransu yake cewa bi kalimati wato da kalma guda idza kunna jami'an bi hajati ila al-husayn fa inna alayna an nakuna ala anfusina hadha su'a lalle idan dukkan muna da bukatar imam husayn to wajibin mu ne mu yi wa kawo mu wannan tambaya mu tambayi kawai menene tambaya kai ba na ta kawo wani ila da sai ta yaya za mu sanci sai idan muna bukatar da dole mu san yaya za mu je mu sani shi kai ya taɓa mu tambayi kawai yaya za mu je da Hussein ya nisa sai mu ba ka masa amma ya yi muhawala ya ba da nasa don ya amsa da labari والجواب على ذلك يأتي من إدراك حقيقة بسيطة هي أمسى أكون هنا زوالي إذا أكري ولي ليس سوقا فهمتا وتفهمتا أفهمشي كبيرا هي أن الحسين هارب من أجل كدية cewa shi ma Hussein ba zai tsara ya yaƙi ne saboda wata kariya saboda wani dalili an mafanci wannan dalili da ya sa imam Hussein ya tsara da ya yaƙi ko wannan zai samu ainihin mu gane ya ya ko kuma za mu samu sai ko da shi yake ko kuna ka shehu kuma a nan ma ko wani abu daban كان الحسين يدافع عنه ويحاول تحقيقه wanda imam Hussein yake masa tun da wato yake kariya akwai wani abin da imam Hussein yake yake kokarin ya kare akwai abin da imam Hussein ya ne salam yake so ya tabbata yana so ya kare wani abu ya tabbatar da wani abu wa annahu kana yarghabu fi hayati wa yudalib wayar lahini da karya ta yi da yin nasu saboda wannan dalili sai ya kasance wato abin da imam sai ne yake son ya kawar don ya tabbatar da wani abu sai ya kasance ainihin yana ya ya sadaukar da ransa yana nema yana kuma kiran mutane jama'a ta ɗaukar jama'a jama'a ne ko ɗaiɗaiku liya liya liyu'awinuhu ala tahqiqi zalika shay saboda mutane na su taimake shi domin tabbatar da wannan abu ya tunkuɗa wani abin da ke so ya tunkuɗa na sharri sannan kuma ya tabbatar da alheri da ke so ya tabbatar to shi yasa yake kira mutane ya yi sadautar da ransa ya zama da ganin an samu wannan فهو لم يكن هدف نفسه wannan abin bai zama saboda hadafin kansa ba ba don biyan bukatan kashin kansa ba ne ay annahu lam yakun yuridu tahqiqa raghabati khassati min wara'i sawati ai shi imamu zai bayana nufin ya tabbatar da wata bukata keɓantatta na wannan saura da ya jagoranta wannan ainihin gwada bayan da ya yi ko mu ce juyi juya hali da ya jagoranta ba yana son ne ya tabbatar da wani bukata ta ta ƙashin kansa inda bukata sa'ilan walan yaku ta biyu saurati shi ma sai ya zama sa'il mai saura mai kawo juyi juya hali mai kawo sauyi mai kawo canji a rayuwa al'umma amma bai zama ta yi da sauratin ba ba dan ba shi ba ba ba ma shi alanci ba ne ba kawo ba kasu ba ba tijara ba ne ba yana sai ya zama wani abu ba ne a rayuwa sai dai ne ya ceci al'umma saboda haka ya kasance bida'ati sabonsa ko kiransa menene har min nasirin yansurna ina masu taimako su taimake ni muna kowa magana ne zuwa ga kuma a fahimci menene wani ne taimako ina musu ne ke nema da ya zama da fahimci wannan kiran da shi ne na masu taimako kuma a kan ne wani irin taimako yake bukata yake bukata daga gare ni ya ce to lam yakun ila ati istighasatin li tanfisa al wannan kira ba neman taimako ne domin ainihin yaya bakin ciki wani kwanan saboda an san yadda irin matsaloli da suka fuskanta tun daga wabatin nan da Allah sallallahu alaihi wa sallam sun abubuwa da to ba dan ainihin wannan tamfisar kan kan ba dan ya gusar da wannan faki shine abin da ba wa inna ma kana nida'atin fa'ir wannan kira kira ne na sarwa na kawo sarwi na kawo canji abin da yake kira da يدرك نسبة لأحداث والذي نعم تلقى أكثر لما نبع نا كاو يا cikin al'umma kawo gyara cikin addini wanda aka gurbar wanda ake neman kashi gaba daya wa idza kana husayn alayhi salam kazalik فإن أبسط القواعد المنطقية تقول إن التقرب إلى الشخص إنما يتم أثر التقرب إلى أعدائه كلام تتبين لك ولا واجب وتبين ويايا زام سجين مسلم أليس البشر يتمون شنكنا دي فهمت الدبير أمسك yake cewa yin yin mutum ya nasa wannan shi ne marmarsa yana da wata ba don kashin kansa ba ne ya fito ya sadaukar da ainihin duk abin da ya yi abin da ya sadaukar ya ce to bayan na fata da wannan mafiya wato mafi sauƙin ainihin fahimta na maniki na na abin da abin da ya ce wa wani na logic tana cewa inna taqarruba ila shahs inna ma yakunu ala taqarrubi ila ahli lalle kusantar mutum yana cikawa ne ta hanyar kusantar biyan bukatarsa ta hanyar hada mun yana da hadari sai ya zama da an ta hanyar hadarin ne ake kusantarsa ko da mutum yana ta muna ta kamata muna ta nan bai ga wasu nan bai ga wasu ya da da muke wani amma sai ya zama da hadarin da ya mamu sai da ya tsara ya ala sai ya zama da mun kama mun amsa kenan amma amsa an kusanci kuma musulmi amsa dan dai ba tsaya an taimake shi da abin da yake nema taimake shi ina ba to lallai ba amsa ba ko ba kusance shi sai in an yi abin da yake a yi to shi ne zai zama da yake an kusance shi shi ne zai zama da yake an amsa masa hakikanin amsa saboda haka wannan logic ne hankali ma yana nuna maka cewa kamar daga inna atta taqarruba ila shaz inna ma yatubu abla taqarrubi ila hadari wannan ibara ta kamar kace wa ba za ka ce wa kana kana sallah ba ma kuma kai ba ka damu da wannan masala ko ba ka zamu gani ba kuma kan ma kan siyasa da ka ce duk wanda yake ko kusa ne shi Allah ka kashi ma yana da ra'ayin siyasa sauran da zama ko ma menene za ka ce ba in abu wata manufa to kusantar ma'abocin wannan manufan shi ne ainihin a tsaya a tabbatar masa da wannan manufan nasa to shi na musulunci shi da fatan amurko ila ra'is inna ma ya kuma bin takaru ila adali kusantar shugaba yana kasancewa ne ta hanyar kusantar manufofinsa in kowane shugaba na tsara ainihin manufofi da yake so ya cimma a shugabancin nasa to lallai yana zama da ta hanyar ainihin tabbatar da waɗannan manufofi wata yake abrani da tabbatar da ainihin waɗannan burace-buracensa ko bukatocinsa abin da yake bukata ya ga abin da yake bukata ya to lalle an an tabbatar da wannan bukatoci to shi ne aka kusance shi yake fa min dari ma ya zo shakhs min ragabat al-ra'is yaqsubu athu wa hanahu wa ta'inu wannan ibada ta malikiya wannan kurga a gida ne yace gurgurdan yanda aka zartar da bukatar shi shugaba na abin da yake bukata to ainihin gwargwadon ake samun ainihin tausayawarsa da kuma ainihin shi ma nasa taimako ta yi da irin gwargwadon da aka aka tsaya ga manufar da gwargwadon da kuma shi kuma zai zama na ainihin an sami yardansa da ta kai shi ko mu ce karɓuwarsa wannan ko da abin da ya shafi zamantakewar da kullum da al'umma suke yi to suna da haka yake kowa yana da irin na zaman ba idan kana son eh, ainihin karbuwa a wurin kowa za ka cewa za ka ga cewa wasu manufofin sa za ka taimaka masa shi ne za ka shi ne kuma za ka samu karbuwa ya ce misali alwasiku ya kuma ƙarriban ila ra'is akthar min al-haji لأنه وزير يحقق رغبات أكثر من ما يحقق الحاجة. Yace kamar misali mutum ana ba da misali ne da shugaba cewa waziri yakan fi kusa da sarki fiye da dogon haji saboda shi waziri ainihin ya fi ainihin cika raba na kamar da wato bukatocin shi sarki fiye da haji kada wasu abubuwa sun ne da sauransu duka ga wazirin za a kira da ya kan biya wa sarki ga shi kuma dogari ita sai ya gawa ya ba da tsaro saboda ta ga shi waziri ya zaka zama fiye da abin wato duk yana an ba da misali na cewa wanda ya yi iya ta ta ko hadar ko bin da ake ci to shi ya fi kusa يجد وهكذا فإن التقرب إلى الشخص يكون بالتقرب إلى تحقيق البعض هكذا الأمر يجي شيء كسنت مجب yana kasancewa ne ta hanyar tabbatar da abin da yake bukata abin da yake nema au ala wannan zai sa wani aiki ga wani da ya ce to amma da kana da gaba imamu Hussein ne don haka ne bari mu sake dokawa da wata dabbar da kyau to menene kuka haka shi imamu Hussein ne sa me ya raga menene ya raga da shi wa amma kana yaftishu fi saharaya da kuma me ya kai shi me yake nema a wancan sahara na Iraq me yake bincike me ya kai shi هو يجيبنا على ذلك بالقول شيء ما مسيد عليه السلام يا بابا خمسة تكوننا لكنسة لسه زنجنا لك الشيوى ألا ترون إلى الحق لا يؤمن به وإلى الباطل لا يتناهى عنه أمسى ديوة وانا أمسى وانا بكاتا إلى أبدا يسألكم أبدا يسألك كرا متعني imam sai da ne sada yana cewa yanzu ba ku gani ya ce maka cewa gaskiya yanzu ba a yi da ita suna karatu ko da kuke ji yana na yadda ainihin waƙa ko yaƙin karɓa a yi yawa ka ai ba haka kawai aka za ka fara fama da ƙarshen mutane imam sai ya ce ku ba ya ce ku gaya musu manufofi da sauransu ya na yi duk dai wani uzuri sai da ya fita daga cikin ainihin irin abubuwan da yan mutane an bata da shi ne ya ku mutane da waɗanda suka je ya zo za su taimake shi da waɗanda suka zo za su yaƙe shi duk ya tambaye shi cewa yanzu ba ku ganin cewa an bar gaskiya ba a yi da ita shi ne to sai mu tambayi kanmu a yau ana aiki da gaskiya kaga ashe rashin aiki da gaskiya ya sa imamu sai ya yi tawa alaihi salam yasa imam sai alaihi salam ya tashi tsaye ya tafi har wancan sahara yake neman taimako domin a yi aiki da gaskiya shi ne mana wa'ila sa'ad da la ya na hannu babu ganin cewa duk arna ba a hana kai ma ba wai ba a hana ba arnan ne ma ake umarni a yi to sai da ya kai kuma kamar shi ga da kuma ana barnan ko ba a yi barnan da ake umarni a yi to ka ga shi kai ma aikin da imam sai da ake salama da bukata ya zama da shi cewa lallai a tashi da cewa an hana barna an yi nahari wani munkari wanda ya yi imam Hussein alaihi salam ya fita ya ce wa hal turidu an tahabu ila Hussein bi amwat yanzu kai da kai ake magana kana bukatar ka kusanci ka yi ta ka je kusa da imam Hussein alaihi salam to sai ya ce tawo kulla sabahi an taqifa ila jalil haqq ka zama kullum ka tsaya a bangaren gaskiya dan kana son ka zama tare da yan su ka zama an gane gaskiya ka tsaya inda gaskiya yake kullu zabahin an taqiba ila janibi haq ana da kowane yaushe ka zama ka tsaya tare da gaskiya to shi ne tsaye wata da zai masu da zai dai nusratul mazlum ka zama na mai taimakon wanda aka zalunta kullum ka zama an kaga ana da jiwon da ka taimake shi rabbul alamin muqtari tun kuɗa ko biyan bukatan mabukaci wani ya zama ka da bukata to kai ya bukata cewa ka ka biya masa bukata in ka ruwa ka zama kullum yau kana hana shishigi kana inkari kana musa da duk wani wanda ya shishigi ya yi ainihin kuma ta hana to wannan shi ne tsayuwa tare da imam musa yana da isa musama hatun fi mashru'i insani ka zama na ainihin kayan musama ma'ana ka shiga cikin project na mutuntaka da abubuwan da zai amfani al'umma na wani abu na alkhairi to ya zama na kana asasa mashru'iyya insaniya muqawama al-quyan ya zama kana muqawama kana gwagwara baya da tawagitai yawa kada ka bar ainihin ɗawu da ya bace ka sa mishi ciwon kai ka sa mishi head zama kullum ya ka ya ga ɗan tawaye kamar yadda ya wasa da ɗan tawaye shi ma ya san cewa bayan Allah sun zama sun yi mutu tawaye irin abin da imam sai da alaihi salam ya yi yanzu duka rundunansa duk da yayin dukiya da ke hannunsa ya san cewa dai akwai waɗanda suke ba shi ciwo ya san cewa ba ta sa ya yi damu da ba wata ke jiya shi kare sa ba ba duk abin da ya yi akwai masu musanta masa to ka zama haka kulle yau da sauransu da sauransu wannan shi ne wato alama kai ka zama tare da gaskiya da duk wani abin da yake da alaƙa da gaskiya ka zama ɓangaren tabbatar da alkhairi duk wani abin da ake ce masa alkhairi to ka kasance ɓangaren nan. sannan kuma ka kasance mai tunkuɗa shari da guje mai faɗa da ma'abuta shari in ka yi wannan to shi ne kana tare da imam sai na alaihi salam to wannan ke yake cewa ka ɗauki ila Hussein alaihi salam ya kuma bi tafsirin sati min da waƙi ba'afi al-muhilati biha to yin wannan tayo ka ɗauka cewa abu ne mai sauƙi abu ne mai sauƙi ba gaskiya abu ne mai wahala sosai tsayawa ne da gaskiya tun ƙarshe abu ne mai wahala sai ka tashi to shi da ke cewa kusan da imam Hussein alaihi salam yana kasance ne ta hanyar tsarkake zaki sai kare jihadun nafs sai kare zuciya yau mina da wani da aka amfani da na daga irin abubuwa masu sa rauni ga zuciya masu sa mutum kariyar zuciya irin su son duniya son ababen jin daɗi da sauransu to wannan ba za a samu nasara ba sai ta hanyar jihadun nafs wanda imam musulmi na hadisi na mai waya saboda haka matakin da zaka fara ɗauka shi ne ka yaƙi zuciyarka ka kasance kullum kullum nan ka bai son ainihin gaskiya ta takura ta zama ta rike gaskiya ta tsaya da ma'abuta gaskiya ta tsaya a kan adalci ta ƙi zalunci ta ƙi asalai to wannan gwagwarmaya mai tsanani wanda aka je jihadin nafsi ne akbarul jihad to shi ne akbarul jihad sai aka ji wannan mataki anna alaina an nudarriba anfusana ala ishqi alhaq wal khair saboda haka wajen jihadin nasu din nan dole ne ya ƙi kanmu akan son gaskiya da alkhairi dole ne ya ƙi kanmu akan son gaskiya da alkhairi ba wai kawai ba zama ki karatu a tashi da sauransu domin da kawai in karatu ba tare da an yi modar modar abubuwan da kuke ji ana ya sha ya canza mana da ni ko gaba ɗaya amma ko shaida ga abubuwan da suke faru a tanan cikin wasu wannan da abubuwan da suke aikata wannan ya abun abu abu ya ko da ma irin ba kadara mata wasu rubuce ga shi nan za a tabbata sallah da sallah sai ga wasu na rubuce wani abubuwan da bai ma da ma shi to wannan duk ainihin abubuwan kuma wasu ya ga ana cikin irin wannan ya ga wasu a kama wani ya ɗauke wani abu wani makamantan su haka ta ga to kamar ma ba a zuwa nan don a karo ba ba wai ana zuwa don ka ci karatu a aikata ba ta yi wani ya ci ɗin amma kuma sai ya ƙyale zuciyarsa ta fi karfansa to lallai abin ma ba da sauƙi kamar yadda ainihin nake ɗauka ba ba wai kawai ku gyara da ne ka zo sai ya ka ci karatu ka tafi ba abin yana bukatar aiki kuma wannan kullum abin da zama da suke nuna to mu ya yi bukata mu musu ayyuka kan gaskiya da alkhairi hatta tabakasa indana al-aqwal wal anfus fi sabil al-ihtimali har ya zama mu samu rusa ainihin a gare mu na ainihin zantuka da rayuka wajen tabbatar da wannan gaskiya mu sami ainihin sauki sai zama to dole ki fahimci wannan lallai akwai bukatan ainihin a wannan wato a wannan tattare mutum mutum mutum ya yaƙi zuciyarsa ya ce inna insan alladhi yuqaddimu tadhiya bi nafsihi fi sabilil haqq wa fi sabilil adl wa fi sabilil hurriya wa fi sabilil amr wa fi sabilil insan wa fi sabilil istiqlal lallai mutumin da ainihin ya sadauka saboda gaskiya saboda adalci saboda yanci saboda tsarkake ƙasa saboda insaniya ba saboda ainihin yantar da mutane insaniya kuma ko da ma wani mutum ne ko da ba shi ko da ma ba mutum ba ainihin akwai abin da ke ga mutane ma wasu ƙungiyoyi daban-daban na kare haƙƙin bil'adam musulunci ne ya zo da wannan gaba ana zuwa bayan da sabon mutane ainihin hatta a isani wa fi sabilin istiqlal da kuma ainihin samar da ainihin yanci kuma ta zama tana mustaqil tana da istiqlal na bautan Allah da biyayya ga sabon da Allah ya yi da shi da bin tabarkin da Allah ya shi kuɗa mutane wanda yanzu aka dabarbar aka hana da mutum da hankalinsa yana ji yana gani amma an hana shi jin Allah an hana sa bauta ba an hana shi bautar Allah an hana shi ainihin bin alƙur'ani an hana shi bin Allah sallallahu alaihi wa sallam da ai mata hannun da ke da yin sallah har ma ya zama shi ne ma abin zargi sai shi ne ma a to dole sai an jajirce sai an sadaukarwa sai an dashi tsaye ake samun wannan nasara to wanda yake wannan inna ma ya tahawaru ila afel lil husayn wato wanda ya tashi yake sadaukar da kan saboda gaskiya saboda adalci saboda rububiyya saboda ainihin insaniya da istiqlal to wannan yana yi ne ainihin ya zama ainihin rafi na imam husayn ya zama yana tare da imam husayn da abin da imam husayn alaihi salam ya fito ya yi saboda haka mu yi wannan da wannan shi ne ke nuna ainihin mun kama ta farki imam husayn alaihi salam a gidajen mu ne a anguwannin mu ne a duk inda muke zama na mun tsaya mun fahimci gaskiya inda addini ya karantar da mu mu taimaka ma gaskiya mu taimaka ma ma'abuta gaskiya sannan kuma mu yaƙi duk wani abu da ke na tsarin shi kuma ta yaya shi ne ke kasancewa tare da imam husayn alaihi salam يجي ومن ثم يصبح جزءا من التاريخ الذي لا يمكن القضاء عليه فإذا هل يدري ويجري يتمون أنبري نتاري دباء ولمن ليس يتوقع شخصا سوى الإمام حسين عليه السلام يا أسس التاريخ يا أسس وذكر بيان عليه زي زوي انتهاء إلى الرشيدة كاو شخص ذلك شخص عليه شخص ذلك saboda haka a kowane zaman mutum ya sami kansa to ya yi kokari ya ga cewa ya zama bangaren wannan abin da imam hussein alayhi salam ya hasasa a can yayin kada ya dauka cewa idan muna karanta tarihi muna karanta labarin kuma ya wasu karbar shekarar dubu da yan da suka gabata a abin da ke faruwa yanzu disambar ne abin da ya faru to ta yaya za mu zama bangaren kaza a yau to shi ne abin da ya kamata mu yi muhawara a kai shi ne dai abin da zai ci kuɗa mana a cewa ga abin da imam hada da imam sun da ya sara to in ka tsaye akan wannan to ka zama ɓangaren wancan tarihi da imam sun da ya sara ne asasa a karba izu laisa wala a tarihi saboda babu abin da za a ce bayan sarauta ba ba wani kuma wani ƙarfi bayan wannan. Wani tarbiyyar sadaukarwa da ainihin imam sun da ya sara ne to ya zama mana kowa darasin da za mu koya ji cewa ba mu da ku komai ba za mu da na Allah an ba mu aro da kuma mu zama shi ne za mu sadauka saboda tabbatar da wannan adadi wanda Imam Hussein alayhi salam ya fito da mai tabbatar inna amaliyar tafsir zati sa'aba jidda lallai wancan da magana da aka kawo da wannan cewa wa tsayi hada musulmi lalle tsarkake zaki wani abu ne da wahala sosai sa'a ba jidda shi ya sa ake kiransa jihadul akbar jihadul akbar babban jihadi saboda abin da alheri za ta wani mai wahala ne sai shi ya sa dole akwai bukata shi kuma bai da wai wani lokaci gaba ɗaya ne tun farko har ƙarshen rayuwa kullum yau ana muhawara a kansa ya samu lokacin mutum sai sai in ba nan da ya ga cewa ya cika ya ya ya gama da duniya lafiya to ainihin da sauran sa saboda kamar da ko dan kwanakin da kuma da suke mana karatu da cewa wani alhaza ta karshe ma sai ya zama na mutum ya zo ya rushe da baya don haka dole a mai da hankali wajen tafiyar sati ولكنها مسبوقة بما عمله الإمام حسين عليه السلام وأصحابه ولا يمكن أن نكون حسينيين إلا بذلك أما وأن تبهير الساعة أن الإمام حسين يا يا يا نونا من أنا يا يا يشيد صحابته الأعز muna ya tuna wa da zai kawo shi bai ga wasu sabai da wasu sabansa ya ba su yin shi da suka ja amma wanda yake da ainihin ihalin nasu wanda yake da karni ya san cewa ne mutuwa a wanda yake ku ga wani mutum sabai da wasu na mutane dubu talatin dubu ka san cewa wannan ba ba ba irin wani yaƙi ne da za ka ce ko za ka za ka tsira da wani amma suka tsaya suka dake suka ba da to wannan shi ne ke cewa to lallai wannan yin tsayanar ya ba mu babban misali da shi da sahabbansa da yayansa saboda ka wala yumkin an nakuna muslimina illa billah wala mu zama wala mu kasance ne ai musainawa ba sai mu ma mun zama haka mun cike ba zai yi mu zama musainawa ba sai mun ɗauki wannan darasi mun sanya shi a aikace to wannan aka dawo ila al-Husayn alayhi salam cewa kusanta Imam Husayn da shi ta hanyar kusantar hadafin da ya fito domin sa to har wala yau akwai jami'i na biyu wanda kuma shi ma ta hanyar da za mu iya fahimta kusantar Imam Husayn alayhi salam shine irin wannan majalisin da na zakira wanda ya kawo da limaza da jirgin zikira me yasa muke maimaita wannan ainihin zikira na shahada imam musulmi duk muharram sai an zo an yi majalis ana tunawa da shi ba wa ma rana da ya gaba a ranar kuma tun daga muharram safar wasu har zuwa farko da gaggawa ana majalis da shi ba to me yasa me yasa akwai bangaren wanda ya kawo su masu tambaya na cewa limaza ikrar kullu alif masala husaini ya san kullun shekara sai mun ci da zo a sake tunawa da wannan waƙiya inna zamana qad halal mushkilatan husaini ma yashi ga zamani ya riga ya warware matsala فالحسين كتب ويزيد مات shikenan a irin mantiki da tunanin wasu Hussein ya riga an kashe shi alaihi salam Yazid kuma ya mutu kuma yanzu an ya samu sama da shekara dubu da ɗari uku a kai yana harbin da ta waƙar bayan wani wani ma za ta kira me yasa kake ta maimaita haka zunguna an ya kuna tunanin cewa don muna raya wannan jamajalis zai dawo mai mahu zai da rayuwa wannan tambayar yan suka ne kada ta masu kawo wani irin wannan maganganu sai su ke zo kakunan kun da mutane kun sa ku ɗakin kaya kun da shekara ku fito kuna a kan to da sai ne wanda zai dawo mata ina mu sai da rage a yi da yana irin na fahimta ce kuna kuna da wanda zai dawo mata ina mu sai da rayuwa amma na ha تنكيلو ديزي تنكيلو ديزي بيزي كل ما قلنا زي زي زمان عذاب kullum to wannan na ɗauko wancan ɓangare da na wancan tambayoyin da aka yi amma bari mu kama dawo a wannan bayan inda yake cewa me ya samu ne ce to inda na lam da kurfi sahara karbala inda ma idlaka imam musaid alayhi salam sarhatahu azim qa'ilan mu da yanzu muke wannan majalis din ba mu kasance a lokacin imam musaid ma alayhi salam a lokacin da ya yi kira amma abin mujisu ya bi suna saboda ya zaɓi shi gaba hannu nasiru ya suna ma ni mujisu ya bi suna da ɗaya saboda kada a kawo wannan shi gaba ya zuba daban daban ya zuba wannan shi gaba hannun mujisu ya bi suna da kuma hannun nasiru ya suna duk ibarori ne amma hannun su ɗaya ba ka wurin ya ce walakin tilka saharatu la tazalu wa fi kulli yawm wannan kiran ne ainihin a cikin sahara to shine da itatuwa a ƙasa da kuma kulli yawm yana tasowa yana amo an san amo ya ko yanzu da magana na duk gini na yana da maimai to wannan kiran ne duk sauran halittu suna nan suna amon wannan kiran kulli yawm to wannan abun ne ake amsa ma kira imam Hussein ne ba wai an yi shi a wancan lokaci ya wuce ba. yana nan ana ci yawa wa wa wa ina adarna bi adarna ko da mun kauda kunno ko da mun kauda kunno wani kalmace to yana nan kira yana nan sai ke cewa har nastajibu laha za mu amsa ma wannan kira za mu je muka alhamdulillah saboda inda za ta bai mu yasa ne da ni da wannan taruka ba za mu iya cewa na farko dai amsa kira imamu kenan ne shi ne mu fara shi yasa muke maimaita wanda suka gane su gane wanda ba su gane ba dai su ya rage musu mu dai alhamdulillah da Allah ya sa muka amsa kuma muke ainihin ra'ayi wannan amma yace to za mu amsa ne mu da muka ci Allah ya ciyar da mu aw da sunnu anha bi asma'ina ko za mu kurantar da kunnuwan mu ne kama fa'ala shi ka tabi umayya fi yawmi ashura ko kuma za mu zama irin shi a abu su bai da abu umayya banu umayya da ku akwai shi a ku sai akwai shi a kai su ma ba su ji kira ba ko ba su ji ba da kunnuwan su suka yi shi suka yi mirsisi suka yi su amsa ba yadda to inda wannan ya kawo abin da kake son ka fahimta ana shi abin da ya kawo inna nawa al-ijazati yaqtali bi-dab'i bi ihtilafi naw' al-ma'arika fi yawm ashura kanat al-ma'arika damawiyya to idan mu dawo ke mai magana ka kasance tare da Imam Hussein alayhi salam to har wallahi anan ta wata ibara na cewa to ainihin taimakon da imam sai da alai salami ya nema shi nan a yau yaya za mu iya taimaka masa wani irin taimako ne masu kuma can bayan fahimta cewa a kawo gyara a kawo soyi to a wannan zamanin na irin yadda irin taimakon da imam sai da alai salami ya bukata ne a karbala irin sa da za mu yi a yau to shi ne wanda ya ce nau'in taimako yana bambanta bisa ɗabi'a bisa bambancin nau'in ma'ari wato yanayin gwagwarma yanayin yaƙi shi ke bukatar da wani irin taimako ake bukata ya tafi yau mai ashura kan ma aka dafa wuya a wannan ranar na ashura ya zama na ainihin yaƙi ne na sabda jini na mawuyi wanda zai yi wani amsa mai mamsayin shi ne kai ya gaba da kanka na shiga wadanda duk wanda ya amsa sunansa ne ya je ainihin ya ga yaki ya sa takobi ya yi yaki ya kashe na kashewa shi ma a kashe shi to an kaya da shi da ka taimaka mana mutum yana wancan lokaci wancan a ranar ashura wanda kuma mai ta yi a wannan zamani na zamani ne da ilmantar wasu dole mu tashi mu ilman- ilmantar da mutane dole mu tashi mu gina ainihin abu- abubuwa ne daban-daban na ainihin eh, gina al'umma wato wasiloli na gwagwarmaya daban-daban hanyoyin propaganda makiya suna propaganda dole kuma mu samar da hanyoyin propaganda abin nan na na na na na mai da martani ga su makiya ta yi muna iya cewa ma'aikata yau zai iya zama a bar- a marhalar magana a marhalar alƙalami sa alƙalami yau a marhalar wasu aikace-aikace na tsayayyar har ya kai ga marhalar da ya kama kuma a sa a ainihin a, jiki da takobi ko kuce bindiga za a iya kai ga wani to amma a gane cewa ainihin a wa- a kowane zamani akwai ainihin nau'in malik ya ce abu sai ma alaihi salam haraba min ajalin kuma mutum ya yi yaki saboda halin wata gata ina min ajalin kuma ya nemi taimakon saboda halin ainihin ajalin da kiyaye da ke a mara da yawa saboda wasu ɗabi'u wanda Allah ta'ala ya yi umarni da su na araya su iya wasu ƙa'idodi na addini min adal taslimi lillah saboda ya zama da an sallama wa Allah an bauta wa Allah shi kadai fi kulli shughulin bashariyya a dukkan ra'ayin da sha'anoni na mutane na mutane a ibadodin su wanda ake kira sa ibadodi sallolin da makamantan su da mu'amalolin su da komai nasu na bashariyya min ajali nafsi shuraka wa asnam allati tuqbal min dunillah dan a kawar da waɗannan gumaka da abu ababen shirka da ake bautawa kuma bayan Allah sama irin na wannan zamani da bautar ƙasa da isin suna ga sunan da bautraɗiya wasu ga sunan dai wasu gumaka sababbi wanda aka aka kirkiro irin wannan zamani sai ya kamata a fahimce su a san su na san kuma yadda za a kawar da su a yanke su to shi yasa za ka ce wanda suka fahimci wanda suke yaƙin su to sun fi damuwa shi yasa suke damuwa da irin waɗanda majalis na ainihin a imam Hussein alaihi salam su waɗancan manya masu son a tabbata akan tafarki ya tsira ba a tabbata akan saba ma Allah da bauta ma wasu abubuwan da Allah bai san da su ba. yace min a- min ajli ala ibrahim kuma ana yi waɗannan majalis saboda a- a tabbatar da farin lolin Allah ta ta'ala saboda haka imam Hussein alaihi salam ya fito ya kira a tsaye da sallah a tsaye da azumi da ke cewa asala wasu ya wa'adi wasu ka shi yasa ke wani majalis don ya zama na ainihin a ƙara tuna wa mutane gaba matsayin hajji gaba matsayin sallah gaba matsayin kaza da ba zan albarkacin irin wannan majalis ba waɗannan abubuwa ba gaba ɗaya an tasar ma ainihin hana su ne ba gaba ɗaya aka muka ganin aka shi aka tabbatar da abubuwa na sallah aka tabbatar da ainihin abubuwa na azumi wa mutane a waye gari mabiya wa masu na azumi a yi azumi a zo rana na nan ana kallon ta da rana ya shi kan da misal da rage yau to an ba a irin wannan ba nuna a imam sai ka da sana ya fito da dan tabbatar da Allah Allah wanda ake ne wanda aka nemi a gusar da su a kawar da su shi ne amfani ne wannan majalis من أجل المحافظة على حدود الله في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر saboda da kiyaye iyakokin Allah da ai sani a cikin da tsari tabbatacce shi mu'amala la'anatullahi alaihi abu ne wanda ba a koyo na ce masa Allah ya ce kaza sai ce shi ko yana ganin kaza ne wani ya ga kwanan na madani wani wanda ke ba da ma wani ana kiran shi a rediyo haka yana kawo irin waɗannan magana na ce to ai muawiya haka shi ne shi fa za a yi sai da ya fito da shi ya kan kawo misali da ya wanda wasu suka ce shi ya shi na kuma kun san irin waɗannan abubuwa a kanadu ce to a ce masa kamar misali har ya kawo hadisin nan da ya fi kyau namiji kada ya sa zobe na zinari sai wani sahabi ya ganci da zai ba zai lami da zo wani da ji kuma zalla ya ce kana namiji wannan na mata ne kuma ga maza sai dai a aljanna ya ce to ni to ba na ganin suka hito domin su karya dukkan iyakokin Allah to irin wannan majalis ana ana yi ne domin mu hafaza ala hududin a tsaye da iyakokin Allah ta hanyar jihadi da amuru ma'ruf da hana yana kokar ai ta fada abu kaza nan ba daidai bane abu kaza ba daidai bane abu kaza shine daidai abu kaza shine daidai to shikenan wannan zai zama ainihin ya hana zai hana ainihin sunnonin kwaya da ainihin suka kafa ya tabbata wa min adabul mustadafin kuma irin wannan zama ana yin sa ne saboda masu rauni a doron kasa ko da kuma mustadafin da yawa wannan zai zama da irin zai kayoyi da wani abubuwan da ke karanta sai ya zama da ainihin ya kawo ya ya ya karfafi ya kawo karfafuwa ga ainihin masu rauni من أجل المظلومين والفقراء والأرجاء والمهاجرين تقللوا لي أنا كيف أقاوى من ذاك الظالم أنا كيف أقاوى أن يفجري ومثل مجالس من هذا ما سياسة ما سنة كتابه أنا وليت شيئا واحد من أنا مجالسين ذاك التيمة كما أن ممارسة شيء التيمة كما ممارسة ذلك وأنا كما سكايني هراجي سكبر الحنين ديلي ana dawo da su kan hanyar to duk waɗannan a yau waɗannan majalis ake samun nasarar tabbatar da su walau annana kunna nuhibbu husayn alayhi salam min amaki qulubina hubban sadiqan fa alaina igasatul husayn lalle idan mun kasance muna son imam husayn alayhi salam a cikin zukatan kuma so na gaskiya to wajibi mu ne mu taimaka masa ومن لم فتحني بذلك لكي لا تفوت تلك المبادئ التي أراك الحسين أراك الحسين من أجله الدم domin kada waɗancan abubuwan da imam Hussein alaihi salam ya ba da jini su aka sai zama kuma su tafi a kanta wa jama'u abna'ihi wa wa ikhwatihi wa nasari kira da kuma jini ne ƴaƴansa da mataimakansa masu daraja kada ya zama da wannan sadaukarwa da suka yi ya zama ya tafi a shi ya sa wani da muna cewa ɗaukar fasa ga imam musulmi da salam shi ne dai ainihin tsayuwa a kan tafarkin sa da ra'aya da kini shi ne ɗaukar masa ne fasa a yi salam wani kai la ta isha mabadi kuma ta nan sai ya zama da kuma ainihin ƙa'idodi da abubuwan da ɗan ya zibi ya gina shi kuma ya zama karyar rai amma ba amalin na musa yana rage sara a lokacin guda kuma muna kashe sunan ya zibi da ya sunan saboda rayuwar na yanin jama'o'in da guda biyu akwai ya zidawa da husaina akwai sunan manzala sallallahu alaihi wa sallam akwai sunan ya wani umayya to maraya sunan manzala sallallahu alaihi wa sallam ya hito don yara sannan kuma mu kashe sunan wani mummi wa wa to da mabadi ya ce wa mana ya ziyaru an kusa da suka bugatar hakima ala ta kara ba su da duk dai wanda suka taimaka masa dan sun wani su da wasu yanzu suna cewa su su ne abin da suke gai kenan wajibin mu ne ga cewa mun yayi waɗannan sun wani mun kawar da su taimakon Allah to wannan abubuwan da yanzu kullum mun zo na abin da ke karantar da mu ana ba mu da su to yanzu abin da yake shi ne kuma ya za mu haka kan da shi a aikace a wannan zamani na ba karanta tarihi kawai wa inna ma nujaddu zikra istishhadi abi abdullahi wa husayn alayhi salam fa li kay muta'a bi ma'rifati husayn ma yazid wa ma qurbu tilka al-ma'luka kuma wajen jaddada sikira na shahada da ya fi layi mamu sai na bisa na yin garuruka da mulanarori da duk abubuwan da muke yi nan ba da kai mutu a zai mani da wasu domin mu bibi wannan yaƙi na imam hussein da ya yi da zai yi kuma mu tattauna wannan ma'alikan ta ta mahangar wanda muke rayuwa a ciki a yau da usulubin da ainihin za mu iya mu ma mu ɗauko tarihin mu zo mu ajiye a yau yau za mu yazidawa ne wasu yau a matsayin mu wata ga yazidawa za su yaye a'a to mu ta wani asububi za mu yaƙi yazidawa na mu yaya muke fahimtar makirce-makircen su ai muna ba muna da rafin makirce-makirce da ainihin aka yi wata lokaci a yanzu ibn ziyar makirce-makirce yanzu ba sa ne to sai mu duba mu ɗauki na tarihi mu duba yau sai mu ga abu ɗaya ne to sai mu ga wani mafi za mu ɗauka a yau da ke bai lalata kuma da ƙasa da kanka mu kasance ba في أرض كربلاء أثر كربلاء عند وجه الأبوي إنما استنصرنا الحسين عليه السلام من عيشة مالكة الإسلام والسيوف وامتثل جماعة منى شبا ولم أمسى مع إمام حسين عليه السلام دوم كسر شيء من شجاع جنجان كم وتتقوى أما فإننا اليوم موجودون أما لا دعونا ثم يزيدون يزيدون وبعد وقادرون على ان نعيش ملكه المبادئ والقيم كما يرمون الى ainihin mu ma mu rayu a irin wannan fage na gwagwara maya a wajen tabbatar da mabadi waɗannan ƙa'idodi na addini wanda imam sai da sanar ya fito da yana kuma ga shi ne ya yi dawayen su kuma kullum shi suke son su kai su hana har a shi muna da aiki ya ce wanda jami'in zikira da kulle wasila ta mumkina sai mu sabunta irin wannan tsakira ta kowace wasila ta hanyar tarurruka ne ta hanyar tsara ne ta hanyar buce-buce ne ta hanyar bayanai ne ta kowace hanya ya zama da ainihin ba mu bar al'amarin wannan waƙi a ta karbala da zama ta tafi haka da zai ce ba za ta fi ta aminiya da doka ta hanyar ita ba za ta zama zama buga ƙarfi mu yi doka ne mawaƙi mu huta ne mu ɗan yi wani mawaƙi domin an mu لكي نبقى أنفسنا في جو تلك المعركة وأنت تبقى كم أتكين يلي نوانت المعركة ولن تسلم للمبادئ إذا ما نقوم كيف كما أيديهم قاعدون الأدين وإن فاتنا الانتساب للأشخاص إذا وانت يقول لك بجد يا هو شيء من الرقية من جميع ما تو وانا جدد الذكرى sai mu zaɓarta wancan zikira tana nan da yawa mu ɗau alwashi mu ɗau alƙawari cewa ba za mu kasance irin wanda waɗanda suka sahanci Imam Hussein alaihi salam ba za mu kasance tare da ma'abuta masa ba za mu kasance tare da yanayin ma'abuta yau da da ƙarya da zalunci ba kuma za mu zama tare da masu gaskiya za mu taimaka ma ma'abuta gaskiya za mu taimaka ma addini Allah za mu taimaka ma Imam Hussein alaihi salam za mu taimaka ma sallallahu alaihi wasallam to wannan irin wannan shekara duk sanda ka kama wannan za ka zo da ya irin abin da ya kamata ka kawo a ranar ke ba wai kawai ka zo kawai shi ke na cika wuri saboda shi Allah abin da yake kallo zukatan mu ne kada mu zama yan cika wuri abin da Allah ke kallo niyyar ka ne da shi Allah zai saka ta maka ka haka mu kyautata niyyar mu mu yi abin kyakkyawan bayani halarta mutum ya rika tunanin ya zauna ya zaman da yake me yasa aka kira irin wannan wuraren sayayya saboda tana da ne kasancewa kamar wannan wani kamar husainiya kamar kamar filin karbala da kake a kullum ka zauna ka ji cewa kana karbala ne ka rika sarwa da ainihin abin da ya faru a nan ashe na karbala kullum yau da ba wasu na ashe na shi yasa ake ce mana kullum yau da ashe ba kullum arziki to idan ya zama nan suka samu da niyyar mai zama haka ta da canji a rayuwa kuma wannan shi zai sa mu samu tasiri a cikin al'ummar nan amma idan ya zama nan mu kan kuma ga yadda muke ba mu canza tunanin ba mu ba mu ma abin da ke wani mahimta ba to ya za mu samu tasiri a nan sannan kuma mu zama lina ashura yawmal ba'ath في موكب الحسين حيث تتكلمها آيات الله هنا يوانا لدي زمان على البعث لان القيامة وكسن تشكين جماعة الحسين a ranar da ka zai cewa ba wai kawai mutum mujarradin canza kalle ba sabunta mubaya ne kan mutum na wannan na shaɗu da lafin jihari fi sabilillah imam musayyid alaihi salam da wannan bude ya yana mana shaida cewa mu ma mun yi jihadi mu ma mun yi gwagwarmaya fi sabilillah to wannan abin da ya kamace mu Allah subhanahu wa ta'ala da ya zama taimako Allah ta'ala ya tabbatar da mu a bisa wannan tafarki na imam Hussein alaihi salam ya ba mu masabat ya ba mu iko ya ɗan zuka ta mu kuma da ƙarshe dai muna kuma addu'a Allah subhanahu wa ta'ala mu kasance tare da su malam inda suke da kuma dawo mana da su lafiya kuma ya kuma su ce a yi hakuri da aka mun haka yi na san wasu ma musan wanda ko kuma da ba sa nan ko kuma kamar wani amma dai ba ta kuma